من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه كبا مقسنچنك معنى دنجنك القرابة أن دنجي نقسنچك باشي حقه حقنك من البر بيئة وصلة جساد زمنتا والمسكين كبا مسكين حقنك آه نتعمكو وابن السبيل كبا متفي حقنك المسافر متفي من الصدقة كو زكاني كثيره mutum sai tafiya ta kama shi ba yana cikin tafiya ka guzurin sa ya kare to komin kudin sa a garin sa in babu yanda zai ya ya jawo kudin nasa su zo ya je ba kwanta inda ba kowa bai san kowa ba kuma guzurin sa ya kare to lalle za a iya za a bashi zakka saboda ya samu ya wuce amma idan aka tara masa kudin zakka sai aka je yana neman fegi zai saya ya dawo kenan sai a karbe kudi sai a je a ba wanda yake da bukata to shi ya zama ba matafi bane zalika khairun wannan shine yafi alheri sada zumunci inna lillazina yuriduna wajha Allah wannan mutanen da suke neman lada daga Allah sawabahu sakamakon Allah wa ulai kawayannan masu sada zumunci kumul muflihun sune masu babbar rabo a lahira wanda dama idan ka bi Allah ta Allah yana umartan ka kuma kai wa iyayen ka biyayya sannan kuma kamar yadda manzon sallallahu alaihi yake cewa addinu an-nasihatu qalu liman ya rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wali a'immatul muslimin wa ammati yace addini nasiha ne sai suka ce ga waye sai ce ga Allah da annan manzon sallallahu alaihi wasallam da da jagororin musulmi da ma kowa da kowa kowa ka zauna da shi lafiya shine kai masa nasiha kai masa adalci kai adalci ga kowa to wannan shine wal masu wannan adalci sai masu babbar rabo وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا وليربوا وما آتيتم أبندا kuka bayar min riban na kyauta tsari bi an yula shay'an ibatan aw hadiyatan italluba aksara minhu ko yusamma bir riba abinda ka bayar amma saboda neman riba riba Allah ya haramta ta ya ayyuhallazina amanu wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin da akwai riba na yin riba riba yana nan kamar casha ka ba da abu kaɗan a baka da yawa ko ka ba da bashi idan ka zo biyan ka lokaci ya yi to shi mai wanda ake bi bashi da bashi da kuɗi sai ya zo ya nemi a ƙara masa da Allah ya masa hakuri a ƙara masa na lokaci sai mai kuɗi ya sha inda kuɗin suna hannu na yanzu da sun ka karu saboda haka sai in mun yi da kai in ka yadda in zan ƙara maka lokaci kai kuma za ka ƙara kuɗi to wannan riba ake ce masa haramun na musulunci duk wanda yake haka zai tashi a cikin masu shirri ba lahira masu shirri ba lahira kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ba su da rabo ko kamcin aljanna ba za su yi ba kuma a taitun min riban liturbu fi amwalin na saboda su ta ƙara dukiyar fashin dukiyar mutane almodila wanda suke bayarwa sai su mutum ya bada abu ko kuma ya bada bashin ko menene ma dai idan aka zo dai a ƙara masa idan aka zo biyan sa wala yarbu inda Allah wannan ba zai karu ba ko ba zai tsaka ba wajen Allah ba mai kyau bane la thawaba fihi lil mu'dina ga duk wanda ya bada irin wannan ba shi da lada sai ma zunubin da ya dauka wa ma ataitum min zakati amma idan sadaka ka bayar ko kyauta haka sadakatin sadaka ka bayar ko kyauta to riduna wajha Allah kuna neman sakamakon Allah kuna neman lada daga Allah ko la'ika humul mu'tifun wajanna su suke ninninka kayan su na lahira su suna ninninka ladan su a lahira sawabahum suna ninninka ladan su bima aradu fa abinda suka nufa zama da sanyi don Allah riba ba ta da kyau riba haramun ce ko ta ina shine ita ake ce mata rashawa eh cin hanci kenan shine riba ma'ana inda zaka wanda zaka dauka ka je ka ba wani ko ko cin hancin ko kuma ita riban kanta ka ƙara bashi ko kudin ruwa duka dai duk sunayenta ne to duk dai haramun shi na الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون آه الله الذي خلقكم ألا ننشي أهل شيكو ثم رزقكم شيكي أرض تاكو ثم يميتكم شيكي كشيكو اللوكة متوى ياي ثم يحييكم شيكي رايكو على هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء shin a cikin waɗanda ake haɗawa Allah ake bauta wanda ba Allah ba akwai wanda ya sai ɗaya daga cikin waɗannan ba wanda ya sai halitta ko ko allura ba taɓa samun wanda kai ko gashi ba taɓa samun wanda ya halicci wani abu to ko ko a cikin zuwa ko wanda zai iya arzuta mutum babu ko ko wanda zai iya kashewa babu ko ko wanda zai iya rayawa bayan an mutu ya tada mutum babu wannan duk aikin Allah ne to saboda tun da haka ne Allah ne ya cancanta bi ta bauta maka subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma shi da kora da abin da suke hada masa ko menene ba duk wanda yayi wa Allah tarayya to shi ya ja wahala Allah ba ruwansa shi da abokin tarayya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-riya'u ashirkul asghar yace riya riya ita ma shirka ce amma karama ce ma'ana kai abu ba don Allah ba shikenan ya zama ya zama kamar kai aikin bashi da lada kaga ya zama bashi da amfani kenan na'am ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما عملوا بما كسبت أيدي ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد قرناتا بيان في البر أدورون قصا الكفاري أكن دورون قصا بقحد المدري babu ruwan sama wa illatin nabati abin da tsire-tsire babu sun gugushe saboda babu ruwa wal bahari a cikin kogin ma an samu barna al biladi garuruwa allati alal anhari wanda suke kan koramin ruwa su ma dai duk illatin ma ruwa ya ya janye ya dauke me yasa Allah ya kawo fari ya kawo wahala alhali da mutane kullum ruwa ake samu ko da yaushe ko da yaushe ana cikin ni'ima Allah ya canja duniya gaba daya ta dawo gaba ɗaya ta koma cikin zafi cikin wahala Allah ya tabi ma kafa aidin nasi saboda abinda mutane suke aikatawa zarar fasadu fil hayawani barna ta bayyana mutane ne suka shiga wani shoge da yawa a cikin abubuwan su fil hayawani dabbobi kalla lamanuhu wa nitajuhu dabbobi ma haka su ma nonon su ya yi karanci babu ba shi da yawa ba sa haihuwa kamar yadda suke haihuwa da wa kasar na waka sura amraduhu ciwon dabbobi yayi yawa kaji wannan ciwo ya bayyana shi ciwon dabba ne wannan ciwo ya bayyana duka dai waqallatil barakatu albarka tayi kadan bizuru ya abubuwan da ake nomawa abinda ake nomawa sai kaga abinda da ake samu gurin in aka noma ba a samun kamar haka wa kasratil tijaratu kulluha sai da sayarwa duka sun zama riban su ko kuma albarka albarka su tare ku me yasa bima asi bani adama saboda sabon da ‘yan adam suke yi mutane sun yawa a duniya kuma sun yawa da sabo a duniya sai sa Allah kuma yake janye musu ni'ima domin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canja wa mutane ba sai su suka canja da kansu wa a cikin a doron kasa kenan wal bahari a cikin kogi ma bi ingraqi suhuri nan kuma nan da nan ka ji jirgin ruwa ya fadi mutum kaza sun fadi sun mutu wa qillatil barakati fil miyahi ruwan ma albarkatun da ake samu a cikin ruwa duma duk su ma sun rarrabu Allah ya yi haka ne liyuzikahum saboda ya dandana wa mutane ba da lazi amilu wani abu daga cikin abin da suka aikata a nuna musu sakamakon ko za su daina la'allahum yarji'un don mutanen su daina abin da suke aikatawa na sabawa Allah na'am
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل فقام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشيء متعني سيروا في الأرض كي تفيا من أدورهم كسا هو يياو يغني fanzuro ku duba kaifa kana aqibatul ladzina min qablu yaya karshen mutanen da suka gabace ku wanda suka saba wa Allah mai karshen su in ku mutum yaje ya ga kufayi a nuna masa nan da gari ne sai wani lokacin in garin bai dade da haraka ba zai kaga sauran itatuwa ne kawai da kufayi in kuma gari ya dade ma sai ya zama ya zama jeji to su duba mana yaya karshen mutanen da suka gabata sai a ce maka gari guda da gari ne a nan babban gari a samu babu duk gaba ɗaya babu ya mutane sun kare kana aksaruhum mushrikin yawanci kuma in ka kaji an samu an ce maka da gari ne a wajen garin kuma gaba ɗaya sa babu ko ba ɗaya to yawanci zaka samu garuruwan kafirai ne fa uliku an halaka su wasu halakar da su aka yi wasu kuma Allah ya hada su da bala'i sai ciwo ya zo ya shiga gari kafin an karama duk ya cinye gari
فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون قادم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون قادم وجهك كديدي تكنك للدين القيم كفتكنشي الدين أن الله مديدي دين الإسلام دين الدين المسلمين ana magana da manzon Allah sallama ana magana kuma da da al'umma min qabli an yata yawmun kowa a gaya masa ya daidai da koma kan addini daidai saboda akwai ranar da za ta zo wannan ranar la maradda lahu min Allah ba wanda zai juya wannan rana yace ba za a yi ba saboda Allah ne ya riga yace za a yi ta yawma idhin yasaddaun kuma ranar dinin mutane gaba daya za su tashi za su tashi su rarrabu ya tafarraquna ba da hisabi in aka yi hisabi aka gama za a raba mutane ila aljannati wa ila nari wasu su tafi aljanna wasu ko su tafi wuta saboda haka kowa yayi wa kama yayi wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu manzo Allah sallama yace kowa yayi wa kansa hisabi a duniya kar ya jira ya ce sai an je tashin kiyama za a hisabi sai ka je can ai babu ba ba da ba yadda za ba dawowa amma idan kai wa kanka hisabi a duniya ka dudduba ka bincika kaga halayenka da ayyukanka kaga daga nan za ka iya canjawa in ka canja kuma Allah zai karba amma idan ka je lahira aka ce ga shi mutum yanzu ya cancanci shiga wuta yaushe zai je ya sake canja aikin ya gyara shi har ya dawo a fasa shiga wutar na'am
man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan falyanfusihim yamhadun man kafara fa alaihi kufru ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون من كفر وان ده كافر تيجي بزي بي الدين با شي سني فعليه كفره كافر كين سو على الكافر كين كفر زي داو وبال كفره عذاب da za ta same shi saboda kafirci wa huwa naru ita ce wuta a kansa za ta kare mutum ya kafirta idan ko dan sa ne ba kafiri bane ba za a hada su ba ko ban sa ne ba kafiri ba za a hada su ba ma'ana ko zan kusanci mutum da mutum kai ko tsakanin miji da mata ne ga matar annabi Nuhu da yake kafira ce za ta fi wuta annabi Nuhu annabin Allah ne mai jagoranta mutane zuwa aljanna matar annabi Lutu kafira ce za ta fi wuta annabi Lutu kuma annabin Allah ne jagora ne na mutane zuwa ga aljanna haka kuma fir'auna hadda munin sannan yana wuta matarsa kuma tana aljanna to saboda haka duk kusanci mutum kada ya ce a saboda yana kusa da wani za su tafi tare a sai sai aikinsa ya zama daya mana man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan wanda ya aikata kyakkyawan aiki fali anfusahum yamhadun su ma dai suna shimfida wannan aiki saboda kansu yuwaddiuna manazilahum fil jannati li anfusihim suna shirya masaukan su a aljanna duk wanda yake aikata aiki mai kyau in ka aikata aiki komai kan ka sa sai ka ji an gina maka gida a aljanna in kai kaza za a gina maka gida a aljanna to yanan gidaje zaka je ka same su
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ليجزي الذين الله يا هكني يا كاو أيوكا الدنيا أيكي ميكيو دا أي ممونا أيكي saboda me saboda ya saka wa allazina amanu wa amilus salihati ya saka wanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau min fadlihi a cikin falalarsa ya tasu cikin rahmarsa a cikin falala yusibuhum ya musu sakamako mai kyau innahu shi Allah la yuhibbul kafirina zai azarta kafirai ba a cewa Allah baya so da baya so da bai yi ba ba wanda yake sashi dole yayi abin da baya so duk abin da ya halitta yana so ne ya halitta amma idan mutum ya ki to ya ki kansa ne Allah bai ki shi ba shi ya ki kansa to me yasa aka yi wuta a wutar ma Allah yana son ta yayi ta to tunda shi Allah yana son wuta yana son to wanda ya kai kansa wuta shikenan to sai shiga irin soyayya ta wuta irin yanda ake son wuta to haka shi ma za a so irin wannan soyayya wanda kuma yayi wa kansa tanaji ya shirya wa kansa masauki mai kyau ya shiga cikin rahamar Allah shi kuma yanda Allah yake son rahama sa haka yake son wanda yake cikin rahama inna la yuhibbul kafirin
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيككم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجيء الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته har yanzu yana daga cikin ayoyin Allah an yursila riyaha Allah yana aiko da da da isko isko kai iska mubashiratin masu albishir da ruwa mubashiratin bil ba'd masu sa albishir cewa za a yi ruwa sama in ka in yawanci inda Allah ya ce riyahu to iska ce wacce za ta kawo rahama in Allah ya ce rihu to iska ce mai halakarwa ta ta bala'i in kaji Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahsatin linuzikahum azabal kizi to zaka ji azaba ce zaka biyo baya kazaba samud bi dan ya kazabat kazabat inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamirrin da duk zaka je rihu rihu yawanci ta azaba ce amma idan ka ce riyahu da jam'i to iska iska ce mai albarka wanda za ta kawo ni'ima Allah ce yake sako iska tana albishir da ruwa da kaji iska duk zafin da ake da iska na ta sako sai ka ji zafi ya raba wani zika kuma Allah ya ce ya yi ne wanda ya sako wannan iska saboda ya dandana muku min rahmati wani abu daga cikin rahmar Allah saboda shi ruwa yana daga cikin rahmar Allah wani tajiyar tulku bi amrihi saboda kuma jiragen ruwa in babu ruwa a cikin koguna ba zai su tafi ba su dole ruwan ne yake tafi da su to saboda jirage su ta tafiya bi amrihi da umarnin Allah bi radadi da nufin Allah wala tafsangu min fadlihi Allah yana sako ruwa saboda samu mutane su samu yadda za su wadata inda masu noma su noma masu nema su nema kowa da duk abin da yake nema ya samu min fadlihi duk a nemi fadalan Allah a samu tafsangu inda Allah ya rizqa wa abudu washkuru la ilayhi turja'un ku nemi arziki wajen Allah Allah kuma yana sako arzikin ne ta hanyar ruwa wa fi sama ya rizuku kuma ma tuwa don arzikin ko yana sama mana ta sama ruwan sama ake yin sa har kowa ya samu arziki Allah ya yi haka wala allakum tashkurun saboda mutane su gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ya ba su ba tare da sun biya ba
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين wala kad arsalna rusulan Allah ya na aiko manzanni min kable ka kafin ka zo ya rasulullah sallama na aiko su kuma ila qaumin zuwa ga mutanen su ko wani annabi yana aiko shi zuwa ga mutanen sa ko mutanen garin sa ko kuma yaren su ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati kuma sun zo musu da hujjoji bil hujjaji da hujjoji al wadihati bayyanannu a fili sun gaya musu hujja amma wanda suka gi ban taqamna min allazina ajramu Allah ya ce sai na azabta waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci ahlakna na halakar da allazina kazzabuhum wanda suka karyata annabawan wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina Allah ya taimakon mu'minai da ma na riga na dora na wajabta wa kaina inji Allah zan taimaki mu'minai duk inda mu'minai suke ko min raunin su ko min gangantar su to za su samu nasara sai dai nasara iya so lokacin ta dade har mutane sai ta ganin anya za a yi ta za a yi ta amma za a yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi kare ne shi kaɗai ne musulmi ko duk duniya kafirai ne shi kaɗai ya zo da musulunci yana yi yana yi wanda suka bi shi kaɗan ne haka ana azabtar da su ana ba su wahala Allah yana cewa ayi haƙuri ayi haƙuri to yanzu inda ake ba su haƙurin nan yanzu babu kafirin ma a wajen balle ma ya azabta wani kafirin da zaka samu kai ma ka azabta shi ma babu shi a makka babu kafiri ko ɗaya a madina babu kafiri ko ɗaya kuma a can ne da suke azabta mutane wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon muminai wajibi ne Allah ya ɗora shi ya wajabta cewa duk lokacin da muminai suke Allah zai taimake su sai dai in yaso da yake in yana so ya imtihani ko ibtila'i to haka yakan bari masu domin ita dama ƙarya kullum ita tashi ƙarfi take tashi da shi kamar kumfa shi kuma gaskiya kullum kamar ruwa yake yana kwanci yana shiru idan kumfa ta tashi sai ka ce ma babu ruwa a wajen kumfa ce kawai to kumfar za ta yi ta kaɗawa ta yi ta kaɗawa in iska ta zo ta yi nan ta yi nan nan da nan kumfar tana karewa sai kaga ruwa a ƙasa to wannan ruwan shine gaskiya wannan kumfar ita ce ƙarya to kumfa ita za shi ita ce kafirci za ta zo ne sai ta bugawa ta fa amma zawar fa zabu jufa wa amma ma yanfa wannan safa yankun bil ardi ita kumfa za ta yi ta bugawa kafirci zai idan kaga irin ƙarfin da kafirai suke da shi lokacin da manzon sallama ya bayyana da irin yadda suke tutiya da yadda suke gadara za a ɗauka ma manzon ba inda zai kai amma da yake ya zo da gaskiya su kuma kafirci su ƙarya ne ana na ana na ana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniyar ba ma sai da duk inda da suke din gaba ɗaya su gurin ya zama musulmai eh makka da ma nan ba nan manyan kafirai suke ba sai da aka dawo babu kafiri ma ko ɗaya bayan faru makka da ba sawo kafiri a makka ba nasar mu'mini
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودك يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا وترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح الله نندي wanda yake sako iskokan nan da aka faɗa na rahaman nan ko ta siru sahaban iskar nan sai ta zo tana kora gizagizai gizagizai kuma sune hadiri to ijuhu iska take kada girgije da har hada gizagizan guri ɗaya yadda za su taru su yi ruwa ko ya su duhu fista maye sannan Allah ya shimfida hadirin a sama ya hada wancan wannan girgijen karami ne wancan karami ne wancan babba ne sai hada su waje ɗaya idan aka hada su waje ɗaya sai Allah ya shimfide su sai su zama hadiri hadirin sai ya zama yana da faɗi ko ya su duhu fista maye kai fa ya shawo yadda Allah yake so za a yi ruwa haka zai shimfida hadirin iya inda ake son hadiri yayi nan ne Allah gwargwaron faɗin da Allah zai wa hadirin min qillatin wa kasratin idan waje kaɗan ne za a yi ruwa shi kenan hadirin zai zama madaidaici idan waje da yawa za a yi ruwa to hadirin in ya taso ma sai ya zo ya baza sai ya shika duniya tukuna sai kaga inda kake dai gaba ɗaya wajen ya shika to duk inda ka gani sai Allah ya sako ruwan waya jaluhu fi samai ke saban kai sai Allah ya sa hadirin ya zama yanki yanki mutafarriqatan yana kashi kashi wa tara alwarqa yakhruju min khilalihi nan da nan sai ka ji an yi ruwa an an sako ruwa sai ka ga ruwa yana almadara ruwan sama ya furjo yana fita min kilalihi karkashin cikin waɗannan gizagizan duk gizagizan sai su narke sai su zama ruwa sai ai tarwa ai tarwa wai za a saba bihi man ya dawo min ibadihi idan wannan ruwan aka yi shi a cikin bayin a cikin bayin Allah wasu suka samu wannan rahamar ni'ima na ruwa idza hum yastamshirun sai kaga suna ta murna suna ta farin ciki da mayuwa zafi ya dame su mayuwa da fari ya dame su mai yiwa da babu ruwan sha duk dai dan da aka yi ruwan sama sai kaga kowa hankalinsa ya kwanta na'am wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin wa in kanu ko da yake mutanen in indin asalin ta innahu ne eh ba in ta sharadi ba ce wa innahu al'amra yadda lamari yake kanu mutanen fada sun kasance la mublisina sun rasa yadda za su yi suna cuɗanye da juna min qabli qabli ayyuna zala alaihim kafin a saukar musu da wannan ruwa min qablihi kafin ruwan ya sauko kowa ya rasa yadda zai saka saboda zafi wani ko saboda rashin ruwa wani ko saboda gonarsa babu ruwa da dai irin waɗannan amma ana tako ruwan kowa sai kaga hankalin sa ya kunta yana walwala
فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يهوي الأرض بعد موتها إن ذلك لمهي الموت وهو على كل شيء قدير فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يهوي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر كدوبا منا إلى أثر رحمة الله إن دعك يروانا قرب إن دعك يرحمة الله نعمته نعمة الله تسوك أك يروا كقا مما ماكي كيف يهي الأرض يند الله يكي رايا قصا بعد موتها باين دا تابوشي با komai nan da nan sai kaga tsire sun tsiro sai kaga itatuwa sun canja sai kaga yanayi ya canja komai sai ya canja inna zalika lamuhil mauta to ku sani wannan wanda yake raya ƙasa din nan shine Allah da muhil mauta lalle ko zai zai tada matattu wa huwa shi Allah qadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in bisa komai ma na sha'a hu wanda yana bai duk abin da Allah yake so kudurarsa ta riga ta mamaye komai duk abin da Allah yake yake zai yi to magana ta kare dama kudurar ta take aiki na'am ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا Allah ya ce idan kuma na aiko ru kaga na rihu ne da yake iskar azaba ce idan na aiko rihan iska fara'ahu musfarran sai suka ga iskan nan fa gatanin jaja jaja gatanin dai kamar in ma hadirin ne sai aka yi shi kawai sai ya yi ta ɗiban ƙasa yana watsawa mutane babu ruwa a ciki ya zama jajajir na zallo sai mutane su dawo min badihi bayan an yi wannan ruwa man wannan iska ba da istirari bayan jajatar duniya ta yi ja har ma wani lokacin sai kaga ko tafin hannunka ba za ka gani ba saboda iskar ta zo ta mamaye ta maida rana ma ta koma kamar dare ta yi duhu amma har da haka sai kaga ba a yi ruwan ba da in ba a yi ruwan ba sai kaga wasu ya furuna suna komawa cikin kafirci su sun manta da ni'ima sai suna ta cewa to bana za a yi ruwan ma kuwa sai dai a yi ta maganganu sai ka ji wani yana magana ma da ba ta dace ba na
فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما إذا ولوا مدبرين فإنك يا رسول الله kai dai la tasmul mauta ba za ka ji yadda matacce ba wanda ya riga ya mutu mana wanda kunninsa Allah ya toshe katama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim wanda Allah ya toshe basirarsa ba zai ga gaskiya ba ya toshe kunnen ba zai ji gaskiya ba ya toshe basira ma'ana zuciya ba za ta karbi gaskiya ba ya za a shirya da shi ai shi ba zai shiryu ba kafirai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so su mutunta ba su mutunta ba da yake so an riga an toshe wasu kuma sai suka musulunta da yake su kuma Allah ya bude basirar wa inna kala tusmul mauta ba za ka shirye da ba za ka jiyar da matatte ba matashe ba matattu ba wala tusmul summa du'a kuma duk wazin ka ba za ka jiyar da dube ba wani ya kurmance kamar dube haka yake duk abin da ka gaya masa ba zai ma shiga kunnen ba kana faɗa yana izgili da maganar kana faɗa yana bai ma karɓe ta ba ta ma shiga ba ka san wani lokacin mutum aka gaya masa magana hankalinsa zai dan dawo ya karba sai yayi kamar ya karba daga baya watsar to wani shi kwata kwata ana faɗa ma hankalinsa ma zai dawo wajen ba saboda baya so to ba za ka ciyar da irin waɗannan ba idza wallau mudbirina idan suka juya suka ce ba sa so to me kayya sai ka basu ba inda kayya kai mai wa'azi ne dama in anta illa nazirun kai mai gargadi ne to kai musu gargadi kai shine naka ka isar sauran ko su karba ko su ki karba shi ke nauna kuma ya rike tsakanin su da Allah idan suka karba sun taimaki kansu idan suka ki karba sun wahala kansu idan Allah mu dubi na umma وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهادي العمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آه وما أنت بهادي العمي بذاك يشريد مكاهوها wanda baya ganin gaskiya makahon ba makaho na ido ba a makanta fa inna halaka mal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi suduri ba ido ne yake makanta shine makanta mai muni ba a ido makaho kan ga saban manzala ma ga ladani sama makaho ne abdullahi bin ummi maktum ladani manzala ne sallallahu a madina kuma ko da yaushe ma shi shi yake kira sallah da yake shi yana nan mutane suka tafi yaki ma shi yana gari idan mutane suka tafi fataushi ko harakokin su ma yana gari shi dai ko da yaushe yawanci shi yake kiran sallah bayan annabi makaho ne amma ai da yake mumini ne kaga ai yafi masu gani da yawa amma makantar da ba a so ita ce mubiya makantar da kansa ya hana kansa son gaskiya da karban gaskiya to irin waɗannan shine wa ma anka bi hadil ummi ba za ka shirya da makaho ba am da lalatihim su makawin sun riga sun bata sun ki karban hanya to ba za ka iya shirya da su ba mana duk wanda Allah bai shirya da shi ba ba wanda iya sai shirya da shi in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina Allah ya ce kai dai wanda zaka jiyar ya karba wanda dama ya riga ya yi imani ko kuma wanda in ka gaya masa zai yi imani dama Allah ya riga ya rubuta wannan mumini ne da an gaya masa zai karba to shi ana wa'azi manzo Allah yana magana sai ya karba to wani kuma sai ya ga aya ya karba duk dai an yi wasu wasu sai da aka yi musu mu'jiza sannan suka karbi musulunci kamar mai damo kaga shi da ya zo ya dawo da damon sa yanke ya kamo damo ne ya yanka shi to yana rataye da shi yazo yana dawo sai ya biya wajen manzo Allah kamar iskili yace yanzu Muhammadu ka ce wai wai kai annabi ne to damon na wannan ya shaida mini kai kai annabi ne manzo Allah ya tambaye shi damo ne waye ne ni damo sai bayani to anan ne shi dalilin musulunci sa kenan dai akwai wayannan wanda mu'jiza ta jasu amma duka dai saboda dama Allah ya riga ya rubuta duk musulmai ne duk wanda kaga ya musulunta dama Allah ya rubuta masa musulmi ne wanda Allah bai rubuta masa musulmi ba duk duk abinda za a gaya masa ba zai karba ba baya so kawai a nuna masa ayar ma ba zai yadda ba a nuna masa aya kamar Walid ibn Mughira wata rana da ya je ana karanta Qur'ani da ya je wajen kafirai ya kuma sai ce kai na je Muhammad yana karanta yana karanta wani abu amma wannan abu kawai yana dadi yana da dadin ji kuma karkashin sa akwai zaki akwai dandano ko maganar wannan magana ba waka ba ce saboda na san waka kuma wannan magana ba magana dabbobi ba ne kuma wannan magana fasaha ta wuce fasahar mutum shi kenan ya gama ya ba karatu sai kafin ya suka ce ba kai wata za ka halaka kawai za ka karkace ne sai ya yi shiru ya ce kamar shi ne za a ce masa zai karkata zai karkace zai halaka zai bi muhammadu ya gama tunaninsa sai ce kai siri ne in haza ila sirrin yusar إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سير يوسف إن هذا إلا قول البشر yace duk abin da za a yi wanda ya ina gaba da ya rusa shi saboda mai dama Allah bai rubuta musulmi ne da musulmi ne ya ji wannan har ya ba haka da ya zama musulmi illa man yu'minu bi ayatina fa muslimuna sune masu imani da qur'ani sune musulmai su ne kuma suke karɓan wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الله الذي خلقكم من ذوب ثم جعل من بعد ذوب قوة ثم جعل من بعد قوة ذوبا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله ألا نندي الذي خلق خلقكم شين يهل متاني من ضعف من ضعف قدوف يؤنكر أنت من ضعف شين رواية قراءة نافع رواية قالون شيكما ضعف شين قراءة عاصم ƙira'ar asimu riwayar hafsu min da afin Allah ya halice ku daga rauni ma'in mahinin ruwa mai rauni shine mani da shi aka yi kowa bayan annabi adam thumma ja'ala min ba'di dafin quwwatan sai Allah ya sa ƙarfi ya ba ku ƙarfi bayan wannan raunin lokacin da aka yi yaro a lokacin ba mutum bai sama ya dauke shi haka kawai ba sai ka hada shi da tsumma ko wani abu sannan zaka samu ka dauke shi yadda zai dauko saboda raunin da ya zo da shi amma daga baya wata rana in ya girma kai ya zama ka karfa min ba da afin kuwatan na na haka ne min ba sun majala min ba da afin kuwatan sai ya sa musu karfi bayan wannan raunin a tsuhulatu tabahu kuwatu shababi bayan mutum yana yaro karami mai rauni a lokacin idan wani ya kaɗe shi ma sai ya faɗi da wuri idan ya yi tuntuɓe ma sai ya faɗi da wuri amma in ya girma ya zama saurayi sai ya yi ƙarfi zai zama ƙarfa wanda ko ko ko akai da shi da ke za ka da shi wato shababi duk majahala bayan haka Allah zai bace shi wannan ƙarfin yana zaune a cikin ƙarfi a ga wata shababi ko duk majahala min badi quwwatin da'afan wa shaybatan bayan wannan ƙarfin sai Allah ya sake dawo da wancan raunin da kuma tsufa shikenan ga rauni ga tsufa sai ya sake rauni wanda ya fi na yaro shi yaro ko yana rauni da yake girma ya fuskanta to gabobin a lokaci suna da kuzari amma shi tsoho raunin sa akwai tsufa a ciki saboda haka babu kuzari a gabobin min ba dafin min ba kuwatin dafan dafa shaykukati rauni na tsufa wa shaybatan ga kuma furfura wa yakhruju shaybu ba da zalika duk Allah zai fidda ko kuma furfura za ta fita ba da zalika bayan ga rauni ga furfura shikenan a lokacin kuma babu kwari daga nan kuma haka zai tafi ba za a babu wannan kan babu lokacin canjawa da haka zai tafi ya kulku ma ya sha Allah yana halittar abin da ya ga dama yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wa huwa shi Allah al-alimu shine masani bi tadbiri khalqihi da yanda ya kamata a shirya halitta shi yasa ya shirya kayansa al-qadiru shine mai iko shine yake ajiye ikonsa inda ya ga dama lokacin da ya ga dama.
Wa yau mata kuma sa'atu ya kusimu al-mujrimu na malabi su raira sa'a, ka zalika kanu yi fakun.
Wa yau mata kuma sa'atu ya kusimu al-mujrimu na malabi su raira sa'a, ka zalika kanu yi fakun. Wa yau mata kuma sa'atu, ran da za a tashin kiyama, ran da kiyama za ta tashi, ya kusimu al-mujrimuna. za a raba kafirai a rarraba su su kuma musulman mujimuna kai kafirai za su rantse su rantse su ce malabi sun gaira sa'atin su zaman sa duniya ma gaba da awa ɗaya suka yi kowane kafiri aka tada shi ya zama ka duniya ka kai shekara nawa sai ce wallahi awa ɗaya yi haka za su yi daren zuwa su sha awa ɗaya ne saboda sun ga azabar da suka zauna a ciki a cikin kabari har zuwa wannan lokacin sun manta ma da zaman duniya suka ga kai zaman duniya na anya ba wanda ya sha awa ɗaya gaira sa'atin sai su yi ta rantsuwa cewa awa ɗaya suka zauna. Ƙala, ta'ala Allah ya ce, eh haka ne, ka zalika kanu yi ufakun, to haka dama suka kasance ana juya su anil haƙi gabarin gaskiya, to an gaya musu gaskiya ne suka ƙi, sai za suke ganin zaman duniyar tasun ya yi musu kaɗan, tunda yanzu sun shiga azaba. Inda zaman duniya da sun bi Allah idan suka je suka ga daɗi da jin daɗi sai suka kamar zaman duniyan ai da ma su wannan wahalar da suka sha duniyan da ma ƙara ta saboda a ƙara musu abin da za a ba su. Na'am.
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين اوتوا العلم wanda aka ba su ilimi sanin littafin Allah wal imani aka ba su imani wanda Allah ya yarda su suka zama mu'minai sai su cewa kafe laqad labisu fi kitabillahi ila yawmil ba'th kun zauna ne a duniyar ma zama mai mai yawa kun zauna har zuwa lokacin da Allah ya rubuta cewa za a tashin kiyama kun zauna lokacin da za a mutu kuka mutu aka sa a kabari kuka jira lokacin tashin kiyama ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th to yau din ne fara tashin kiyama din allazi an kartumu wanda da kuke cewa ƙarya ne ƙarya ne ba za a yi ba to gashi nan kowa ya gani za a yi walakin nakum kuntum la ta'lamun amma kun kasance ne da ba ku sani ba kun dauka duk abin da ake fada tatsuniya ce ko ƙarya ne duk wanda yake musun tashin kiyama to ai shi dauka yake kamar ko tatsuniya ne ko mutanen da ne suke wannan su da saboda su ba da mutanen tsoro a da gaske ne Allah da ya halitta ne ya fada Allah ko baya saba alƙawari إن الله لا يخلف الميعاد نعم ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ويومئذ ونرانا تساشن قيامة الذين ظلموا كافرين معذرتهم كاو أذرين سمتيش آشي جا بيتني با ko a shi bai ɗauka haka abin yake ba la tanfo ba shi da amfani don ya kawo uzuri ba za a karba ba babu hanzarin da kafiri zai kawo ya ce aiki dalili kaza ne yasa bai bi ba da ya sani da ya bi babu ba za karba ba fi inkari lahu lokacin da suke inkari a nan duniya suke inkarin cewa ba za a yi tashin kiyama ba sai da kai tashin kiyaman ba wanda zai kawo uzurin sai ce ai shi bai san haka yake abun yake ba ai da ya sani wallahi da ya bi a duk ya zama kenan wala hum yustatabuna ko ba za a juya su baya ba la yurja'una ila dunya ba za a dawo da su duniya bal liyurdullah tabaraka wa ta'ala balle su ce za su zo su yi aikin da zai yadda da Allah ya wuce inda mutum ya riga ya mutu to fa dabara ta kare kuma wani uzuri ya kare wani ba da hanzari duk babu inda ya riga ya mutu shi ne ya mutu akan hanya in ya Allah ya taimake shi ya mutu akan hanya to shi kenan shi ya huta amma duk wanda dama a cikin mutu yake a cikin kafirci yake yake ya mutu ya je lahira ya ga azabar da ya gani ya ce to a dawo da shi duniya a dawo da shi duniya ina ai ba za a dawo ba
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبدلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبدلون wala qadarna lin nasi Allah ya ce nayi misali na buka misali fi hadar qur'ani cikin wannan alqur'ani min kulli masalin dukkan misali nayi wa mutane na na gaya wa mutane duk abinda hankali zai dauka na gaya wa mutane wala in jitam bi ayatin idan ka kawo musu aya ya rasulullahi ko sun ga aya ma la yaqulanna allazina kafaru wajannan kafirai sai su ce minhum wanda suka kafirce a cikin sai su ce in antum illa mu'tiluna ai da Muhammad da sahabban sannan sune mabarnata duk su suka bata mutane da ana tiri da juna kowa yana aikata abin da yake so yana jin daɗin duniyarsa yana jin walwalarsa an zo an ce kar ai kaza kar ai kaza kafirai saboda izgili ma sai su ce wai banda Muhammadu wai wai ya ce wai abinda ka yanka shine halal abinda Allah ya yanka shine haramun bayan Allah ya yanka ai dabba ta mutu mushe ai Allah ya yanka to Allah da wanda Allah ya yanka sai sai shi ba a ce sai wanda ka yanka kai to shine tayi wayannan surutan suke fada su cewa manzo Allah sallama shine da sahabban sa sune mabarnata ko kuma sune wawaye kamar yadda faɗa cikin suratul bakara a su cewa an mu'minu kama amana sufaha ya za mu yi imani kamar yadda waɗannan wawaye suke Allah ya ala innahum hum sufaha ai sune wawaye ba sani ba walakin la alamuna ba sani bane amma za su karatar da wautar zata zata bayyana to shine sai su ce illa mu'minuna antum illa mu'minuna in antum illa mu'minuna ko din nan ba komai ya kawo ku ba barna ya kawo ku za ku zo ku bata duniya
kazalika yadhbahu Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun fasbir inna wa'da Allahi haqqun ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فذلك يدبر الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستكفنك الذين لا يؤمنون و كذلك نعم نعم كذلك يدعو الله هكذا الله yake rufewa yake yimkewa ala qulubil ladina la ya'lamuna zukatan mutanen da ba san Allah ba ba sa ba ruwansu da Allah ba ruwansu da addinin Allah haka Allah ya yamnana zuciyar ba komai duk alheri ba zai shige ta ba duk abin da zai amfani ta ba zai shiga ba wasbir ya rasulullah kai hakuri kai haƙuri da kowa ma duk wanda ya haɗu da irin wannan imtihani ya yi haƙuri inna wa'ada Allah haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne bin asirka cewa Allah zai taimake ki zai taimake ka inda da gaske ne ko manzo Allah sallama ya ga taimako iri iri eh tun zamanin nan sai an dauki sabai kadan su je sun kara da kafirai da yawa an gama da kafiran sabai sun dawo daga baya sai da aka dawo dukiyar ganima ma wanda aka kashe kafirai aka samu dukiya sai da tauda tauda da musulmai inna wadallahi haqqun alqawarin Allah na taimako gaskiya ne wala yasqifannaka allazina la yuqinun wayannan kafirai wanda ba su yarda tashin kiyama ba wala yasqifannaka kar su shagaltar da kai ka dinga damuwa akan cewa sun ki su karba a'a ka rabu da su ka rabu da su duk yin karɓar su da suke yi kar ya dame ka a'a tun da dai kai Allah ya yarda da kai mutane ka wanda suka bi wanda suka bi ka Allah ya yarda da su to bar kafirai su ko a basu da Allah su
سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم wannan sura wancan sura ta kare suratul rum yanzu kuma za a shiga suratul luqman wanda ake kawo kisar luqmanu da ɗansa a ciki wai kare luqmanu libni hiwa wa ya izo ya bunai la tushrik billah har zuwa karshe tana da ta sauka a makka ita ma tana da ayoyi talatin da uku ko kuma talatin da hudu amma tana da ayoyi guda biyu na madina ta makka ce surar amma dai akwai ayoyinta guda biyu su a madina aka fakar da su su ne walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi fa qad aqul ma anna fil kalimatullah inna allaha azizun hakim ma kharbukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha samiun basir wa inna ayoyi su na madina ne tana fara da koyi da kowace sura take farawa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi san abin da yake nufi da wajen harfa tilka ayatul kitabi wannan sune ayoyi waɗannan ayoyi da ake karantawa sune ayoyin littafin Allah al-hakimi mai Allah littafin nan al-hakimi mai yawan hikima littafin da Allah ya zuba masa hikima da da goninta da yake dama maganar Allah ce to ayoyin littafi ne ake karantawa ma'ana duk abin da ake zama a cikin Qur'ani a sani aya ce daga Allah hudan wa rahmatan هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هدى ورحمة للمحسنين وأن للتافي هو أن آيوي شريعة ورحمة كما رحمة للمحسنين كما سكيرت عيكنسو wanda suka yarda da Allah Qur'ani rahama ne a gare su karanta Qur'ani kuma alheri ne a wajen su saboda zai kara musu shari'a kuma Allah zai ba su lada allazina yuqimuna salata domin Qur'ani in ka karanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowani harafi daya Allah zai baka lada zai baka lada goma kowani harafi daya yace ban ce muku alif lam mim harafi ba alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne to kaga kowani harafi daya kana lada goma iya adadin abin da ka karanta na Qur'ani ka samu wannan ladar to shi yasa idan da ka samu ka karanta Qur'ani to a wannan ranar ce dan bai da iko kanka eh ka riga ka gama da shi saboda wannan ladan da aka tara maka yi yawa ko da izu ɗaya ka karanta ko izu biyu ne to ladan da aka tara maka innan shi zai hana shaidan ya samu tasiri a kanka zai sa musulmi ya yi kokari dai ya dage kullum ya samu yana karanta Qur'ani Allah zai na yi kimuna salata to wajen ne musulmi na din masu kyautatawa su ne wanda suke daidaita sallah suke sallah wai yutuna zakata suke bada zakka in suna da dukiya wa hum wajannan hum yuqinuna bil akhirati sun yadda da lahira sun sakankance tabbas akwai lahira ulaika wajannan ala hudan min rabbihim suna kan shari'a daga ubangiji su Allah ne ya shirya da su wa ulaika wajannan humul muflihuna sune masu samun rabo mai girma a lahira alfaizuna sune masu babbar rabo wanda za su samu tsira ta har abada
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري لهو الحديث wanda suke wanda yake sayen maganganu tatsuniyoyi yana na a cikin mutane nazala wannan aya ta zauka fil nadri nadri bin harisi wani kafiri ne sai ya sayo jaridu ya sayo jaridu daga kasashe ya dawo ya je fatawaje sai ya sai jarida jaridu irin na turawa sai ya dawo da zai ce Muhammad yana ba ku labarin lahira ko ni ko ku zo in ba ku labarin duniya lawal hadisi me yasa li yudilla an sabilillah saboda ya bada mutane kasu bi hanyar Allah ma'ana su rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji abin da yake cewa tariqi islam yana sai raba mutane daga hanyar musulunci bin gairi ilimi shi ma fa ba sanin wannan jaridar yayi ba bai karanta ba ba dama ba karatu suke yi ba in yaje ya sayo jaridar ya kawo sai ya kawo sai tila sai ce ku zo in ba ku labari ko ba zai iya karanta ba labarin ba sai ta kaje ga gaisa yana fada bin gairi ilmi wa yattashibuha huzuwan ya maida wannan ayoyin Allah huzuwan abin izgili mahzu'an biha yana izgili da su ulaika irin wayannan mutane da narru da makamantan su lahum azabun muhin akwai azabar wulakanci take take ta tare da su za su shige ta idan suka mutu sun shiga wulakanci kenan marasa iyaka Allah kiyaye
وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مدبرا كأن ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا إذا كفرنت مس آيوين الله ولا زي يجوي كنت مستكبرا ينا جرمان كيف زي كربابا كأن لم يسمعها كمر ما بيجي أنا كرت قرآني ينا جي in ya fara jin Qur'ani kawai sai ya tashi zai daga kansa yana tafiya yana tagama ka annabi uzunaihi wa qaran ka ce wani abu mai nauyi aka sa cikin kunninsa wanda zai hana ji cin wanda zai hana ji hana shi jin komai alhali kuma yana ji yaki ne Allah ya ce to fa bashiru wannan kai masa albishir irin wannan mutanen balanga suna cewa kafiri a ce ai masa albishir gatse ne tahakkumi ake ce masa ma'ana ana masa gatse ne ya za a ce mutum ai masa albishir da azaba a'a ai masa narko dai ai masa so a bashi tsoro da azaba amma in aka ce albishir ai ana tsammanin za a samu wani mai daɗi amma aka ce wani albishir ya ce me aka samu za ka ce za ka ce ka ai na yi ba albishir ba ne fa bashiru bi azabin alim ka sanar da shi shine fa bashir din kai masa ba kai masa albishir ba ka sanar da shi bi azabin alim akwai azabar mai radadi wanda aka tanade ka saboda irin su na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا wanda suka yi imani wa amilu salihati suke aikata ayyuka masu kyau lahum jannatun na'im yayin da za a dauki kafirai ya kai su azaba su kuma a lokacin cikin ni'ima za a kai su za su shiga cikin ni'ima mai daɗi khalidina fiha kuma za su dawwama cikin wannan ni'ima za su dawwama cikin wannan ni'ima da wannan aljanna da aka ba su wa'ada Allah haqqan wa'adahu wa'adahu Allah kenan Allah ya alƙawarta shiga mu'minai aljanna haqqan kuma ya wajabta shi ya ce sai ya sa mutane aljanna وهو شيء الله العزيز مبوايين الذي لا يغلبه شيء بأبن ذي رجاء الله الحكيم الله غنين الذي لا يبدأ شيئا إلا في محله baya aje komai sai inda sai gurin sa inda ya dace in kaga Allah ya aje abu to dama gurin ne ya dace aje abun eh duk wanda kaga an kona shi a lahira to dama yayi ne ya kamata a kona kamar yadda mai gona iya dauki amfanin sa ai da gowar yayin kar ya dame shi sai ya kawo wuta ya kona to shi ma kafiran da ake kaiwa wuta yayi ne na mutane mutanen kirki an dauke su duka Allah ya kwashe na kirki ya kai su aljanna to sauran tarukushin da ba shi da amfani akai wuta a jefar
خلق السماوات بغير عمد ترونها ولقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات الله يهلك سمي بغير أمد باب فيلا با أبن دير إيسو با أبن دير توكري aka tokare wannan an ganci daga ƙasa gashi yana rike da sama babu shi tarauna ha ba abin da kuke gani wanda ya tokare sama yanda kuke ganin ta haka take tunda aka yi ta haka aka aje ta an aje ta ne kan ikon Allah kawai kun fa yakunu ne da Allah ya ce mata ta zauna dole ta zauna kawai nan da Allah ya ce ta ta ta zage kuma sai ta zage idan sama'un shaqqat wa zana rabbiya wa huqqat wa zal ardu muddat wa al ma fiha wa takhallat to ran da Allah ya ce mata ta zage sai ta zage in Allah ya ce a canja ta sai a canja yau mutum dole ardu gara al ardi wa samawat ne na'am wal ba in bi gaira bai tarauna ha tarauna samawati kuna kallon sammai bi gaira amadin babu wani abin tokarawa ko inda suka jingina ko alqafil ardi rawasiya sannan Allah ya je ko duwatsu a ƙasa ƙasa kuma da Allah ya yi ta sai ya kawo duwatsu manya manya sai ya sassaka mata wannan duwatsu su ne suka zama kamar tusoshi su suke rike da ƙasar wannan duwatsu su suka hana hana ƙasar ta motsa ba ta motsawa a rawasi an tami da bikum saboda katta ta lilo da ku idan aka batta mai laushi kuma ba sa mata abin da zai rirrike ta sai ta yi ta lilo da mutane kaga in mutum yana tafiya kuma yana ana lilo da shi ba zai ji dadin tafiya ba ko ba zai dadin mu'amala ba wa basa fiha min kulli dabbatin Allah ya ce duk abin da yake tafiya na dabba ne na mutum ne duk mai rai dai aka yi ajiye su ya baza su a doron kasa wa anzalna min as-sama'i ma'an Allah ya ce kuma nake saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha sai tsirar da a cikin wannan saukarwan in na saukar da ruwa sai in tsirar da min kulli zawjin karim dukkan nau'i mai kyau mai amfani wanda mutane za su amfana da shi duk sai in tsirar da shi ko mai kowane irin tsiro sai ya tsiro in Allah ya sauka da ruwa.
هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون اليوم في عذاب بل الظالمون في ضلال مبين yace hadha khalqullahi wannan duk abin da aka fara na halittar Allah ne sammai halittar Allah ne sassai halittar Allah ne abin da aka zuba a sama halittar Allah ce abin da aka zuba a ƙasa halittar Allah ce duka halittu ne na Allah hadha makhluquhu abubuwan da Allah ya halitta huwa tabaraka ta'ala faruni kafiran makka ko kuma dukkan kafiran duniya Allah ya ce ku nuna mini asbiruni ku bani labari ya ahala makka mutanen kafiran makka ko kuma kafiran duniya ma gaba daya ma za khalaqal ladzina min dunihi abinda ba Allah waye ne a cikin ko menene ma wanda ba Allah ba waye halitta babu ba wanda ya nishi komai al alihatu su kuma ka mai suka halitta gairullahi wanda ba Allah nan ba ayi shay'in khalaqu mai suka halitta babu to tunda dai ba su yi halitta ba kuma aka je ya cancanta a bisu a wannan ai bal azzalimuna wanda suke bisu sun yi zalunci azzalumai wanda suka zalunci kansu da kafirci inna shirka la zulmun azim fi dalalin mubin suna cikin fata bayyananne Allah ya riga ya zuba su cikin fata shi yasa banda marihim basira ya za a yi abin da baya motsi mutum zai iya bishi in ma mutum zai biya bi mana abin da yake da karfi da motsi da amfani amma abu ba ba amfani ba karfi ba ba motsi don mutum ya bishi ba zai iya magana in kai masa ba zai amsa ba balle ya amfani da ba gara ma ka bi wanda zai wani abu da za ka magana da shi ya amfane ka? Na, fi da galibi. Na gama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambayar mu ta farko, ya tambayar yana cewa, ya shehu yan uwana ne suke bani awakinsu in kai musu kasuwa in sayar, amma idan na sayar ba na faɗa musu gaskiyar nawa na sayar, shin ya matsayina yake? A, kai zalunci, kai sata kuma, zai sai ka mayar musu da kayan. kayan duk kayan da wani mai kaya bai ce maka ka ɗauka ba ka ɗauka to ya zama sata ya zama kuma zalunci in mutum bai biya ba iya je lahira za a kama shi da shi duk abin da ya san ya ci na kayan mutane sai ya mayar musu shi Allah yana ya ka haƙƙi sama baya ya haƙƙi mutane haƙƙin mutane ne ka mayar musu shine ko kuma ya sanar da su in ya gaya musu kace sun yafe shi kenan in ya gaya musu wani fa na shi kuɗin ka wani lokaci ba sai ya gaya masa ga yanda ya shi kuɗin ba ya ce ya zalunce shi ya yafe masa in mutum ya ce ya yafe shi kenan eh amma dai wannan ka zalunce ne kuma sata
sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina bin masallaci sallah na samu raka uku sai aka ɗauki wuta ban ji komai ba sai na ji sallama ya matsayin sallah babu sallah in dai ya daina ji murya ai to wa yake bi dama muryar da yake ji yana bin liman ne in ma liman ko muryar liman ko muryar wani duk dai yana bin wanda liman yake yake bi to yanzu kuma ya daina jin liman din to sallafa da wata ta dogara babu saboda ka da an dauke wuta in dai muryar bata dawo ba to shikenan babu sallah sallah ta bashi sai ya sake sallarsa eh amma inda yana misali da abin ya yanke kafin a sake yin wata kabbara kuma sun jona wani abu da za su yi ka ta dawo sai shiga bar sallarsa ne nan ka yana jin su amma inda ya daina jin su bara bara to babu ba sallah sallarsa ta bashi eh sai ya yanke ya koma ya sake wata sallah a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wacce ta aiko ta ce tana so a yi mata addu'a tana samun matsala da mijinta akan kuɗin shi shi ne take roƙo to Allah ya daidaita sai ta kasa zalunci shi kuma ya haƙuri ya dinga bayarwa yana da shi Allah ya daidaita su na na ko wanda yake- waɗanda suke sa yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya ilimi dukiya da sauransu da duka da bukatun Allah ya biya amin Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu bukata gaba da amin Allah ya sa mu shukuran da ke ta shi wannan wata amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin marasa lafiya Allah ya ba su lafiya amin lafiya Allah ya kara musu lafiya amin Allah ya ba mu ikon bisa cikin lafiya amin Allah ya karɓo mana ibadun mu wanda muke cikin azumi da wanda muke ba ba cikin azumi ba amin duk lokacin da muka yi a- ibada ko wace Allah ya karba amin Allah kuma ya daidaita musulmi duk inda suke amin Allah ya hada kansu Allah ya sa su zama murya daya amin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
duk abin da yake damun musulmi Allah ya dauke shi Amin.
duk abin da musulmi suke nema Allah ya ba su amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mana garin mu ya kiyaye mana jihar mu ya amin kiyaye mana kasar mu ya Amin.
kiyaye mana dukkan kasashen musulmai Amin.
Allah ya- ya- ya ba mu dukkan abin da muke bukata Amin.
na alheri Allah kuma ya kiyaye mana dukkan sharri amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي amin الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا amin ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
رسول الله صلى الله عليه وسلم